بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan lokaci mun shiga daren alhamis wanda shine daren 19 ga watan jumadal ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan November shekarar miladiya 2024 daren juma'a daren nawa kenan daren 20 ga wata na'am jazakumullahu khairan Uh, wannan shine darasi na hamsin da takwas cikin jirin darussa daga littafin ma'alimus sunna wanda a sheikh salih bin ahmad ashami ya tattara abinda wato yake shine kulasar hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ta hanyar amfani da manyan mai littafan sunna guda goma sha hudu muna wannan karatu take da takribus sunna baina yadai al'umma wato kusanto da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin al'ummarsa zamu tashi a lambar babi na 28 a cikin kitabul ilm inda malam yace babu ma jaa fi kitman babu ma jaa fi kitman al-ilm babin da yazo game da bayani akan hukuncin boye ilimi abinda mutum ya sani na ilimin addini ina hukuncin ya boye ki sanar da mutane shi malam yace an abi hurairah ta qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man su'ila an ilmin fakatama aljamahu Allah bilijamin min narin yawm alqiyama nabi sallallahu alaihi wasallama yace man su'ila an ilmin wanda duk aka tambaye shi game da wani ilimi aka mai tambaya akan ya karantar ko ya bada bayani ko ya ba da fatawa akan wani abu na ilimi wanda kuma ya sani fakatamahu amma ya ɓoye ya ƙiya faɗa aljamahullahu biljamin min narin yau malkiyama ranar kiyama za a ɗora mashi linzami na gidan wuta wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud da tirmizi da ibnu maja hadisi ne sahihi kamar tirmizi yake cewa hadisun hasanun sahihun wanda yana nuna ukuba da narkon azaba da Allah ya tanada ga wanda aka buƙaci iliminsa yana da wani ilimi kuma an nuna da buƙata amma sai ya ƙi ya karantar ya ɓoye to wannan laifi ne babba daga cikin kaba'ira Allah ka tsare wa nabi hurairah ta qal wallahi laula ayatani fi kitabillahi ta'ala ma haddathtu anhu ya'ni anin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an abada sai na burara yakan ce na rantse muku da Allah da ba dan wasu ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani ba wallahi da ba zan taba zama in ba da labarin cewa annabi ya ce kaza ko ya aikata kaza ko ya ga ana kaza ko an tambaye shi kaza ya ba da amsa kaza irin abin da burara ya saba na karanta da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana karantawa ne saboda tsoron da yake ji na abin da zai iya biyo bayan wato rashin karantarwar a matsayin shi na masanin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki yayi tankiya ga waɗanda suka san ilimin musulunci suka ji karantarwa sai ja laula qaulullahi ta'ala yace saboda Allah ya ce innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab ila akhiril ayatayn ayoyi guda biyu a cikin suratul baqara fadan Allah innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab lalle waɗanda ke ɓoye abinda Allah ya saukar na ilimin addini a cikin littafinsa wa yashtaruna bihi thamanan qalila sai su koma suna neman wani abu kankani na duniya duniya kawai suke nema da ilimin su ba Allah suke nufata ba so da ba su kantar da gaskiya ba ba za su yi wa'azi ba ba za su yi nasiha ba duniya kawai suka sa gaba Allah ya ce ula'ika ma ya akumna fi butunihim illan nar abinda ake basu na duniyan nan abinda yake ba su na duniya har ya shagaltar da su da kanta da addini Allah ya ce babu abin da suke zankamawa cikin cikin su illa wuta ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara Allah ya ce wasa yaslauna a wala yukallimu yawmal qiyamati ko wala yuzakkihim wa lahum azabun alim kuma ubangiji Allah ba zai magana su ranar alkiyama ba kuma ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi sannan sai Allah ya ce ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama asbarahum 'ala an-nar waɗannan sune wanda suka sai suka sa shari'a suka bayar da ita aka ba su bata suka ba da haske aka ba su duhu Allah ya ce suna suka bada suka bada gafara Allah suka anshi azaba Allah ya ce kai mamakin irin juriyar da waɗannan za su yi a gidan wuta fama asbarahum ala nar Allah ka tsare mu wannan hadisi shi kuma yana cikin sunan Ibn Majah shi ma hadisi ne sahihi wannan hadisan guda biyu da ya kawo wannan babi suna nuna haramcin boye ilimi san da ake da bukatar sa san da ake da kamfar sa kusan da aka tambaye ka karantar da shi da kuma irin a azabar da aka yi alkawarin za a yi ma wanda yake da ilimi yake karantarwa da kuma cewa kaskanci ne ga malami ya ja baya daga karantar da addini ya kama neman duniya ya nemi duniya da wannan abin da Allah ya bashi na ilimi ya watsi da asalin karantarwa da wa'azi da nasiha ko rubutu idan ya kai ilimin shi ya rubutu wanda wannan shine asalin aikin da Allah ya dauka masa cewa latubayyinunna hulin nasi mun ɗauki alkawari da malamai cewa za ku gaya wa mutane abin da Allah ya sanar shi ku. To malamin da ya watsi da wannan ya kama wani abu can na neman duniya, to wannan babu abin da yake samu. Abin da yake samu din nan ba abin kirki yake samu makan shi ba wuta yake samu makan shi. Allah ka tsare mu. Malam yake cewa babu ma ja a fil mira'i wal jidal. Babun bayani akan abin da ya zo game da hukuncin aljidal musu wal mira da jayayya musu da jayayya akan addini mai hukuncinta an abi umama ta qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal thumma tala hadhihi alaya ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun abu umama yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yace ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi ba wasu mutane da za su samu kansu a cikin bata bayan da suna kan wata shiriya illa utul jadala sai kaga sun kware a musu sai kaga Allah ya huwace musu iya jayayya ta addini thumma tala hadhihi al-ayata sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ta suratul zukhruf fadan Allah ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasim basu buga maka misali da annabi Isa ba sai dan jayayya su ba komai bane illa mutane masu son musu abinda hadisi yake nufi hadisi yana cikin sunanu at-Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne sahihi mutane suna kan shirya mutane suna kan shirya Allah yana iya jarabtar su da bata daga cikin asbab da ke sa mutane su koma bata bayan da suna kan shirya shine idan suka daina riko da abin da ya kai su ga shirya ilimi da karatu da nagarta da bauta Allah da neman dace da da abin da yake shine daidai shi ke sa Allah ya ba mutane shirya wato mutum ne musulmi kuma yana kokarin koyon addini yana kokarin bibiyar me ya kamata ya addinin sa to wannan sai Allah ya bashi shiriya amma idan ya watsi da wannan irin koyon addini irin yin abin da ya kamata na addini sai dai kawai illa amani sai dai cika baki kawai mu ne ahlus sunna mu ne salafiya mu ne yan salaf babu karatu babu bibiyan malamai an fi damuwa da shiririta da ɓata lokaci da hayaniya sai ga Allah madauki sarki sai ya canza wannan yanayin daga wannan alkhairin zuwa wata jarabawa to daga cikin alamar da ake gane jarabawar shine yawaita jayayya kaga komai a cikin addinin mutane ya zama abin jayayya kaga jahilai sun zama suna da ta cewa a cikin addini komai abin da bai kai ya kawo ba sai a iya wata shida ana rigima akan shi wana sai an je kotu abin da bai kai ya kawo ba shi zai sa a bata da juna a raba masallaci a raba aure a ci mutuncin juna a yi wa juna sharri da ƙazafi da ƙage a yi bidiyoyi ko rubuce-rubuce a yi ta wa juna sharri da ƙazafi da raddi wannan yana daga cikin alamar akan bata ake sai ka ga ƙungiyoyin bid'a suke cike da irin wannan a sha'ira jayayya ce a cikinsu haka gulatun sufiya akwai jayayya a cikinsu haka ko da a cikin ahalus sunna mutane suke idan ba su tsaya akan asalin abin da yake shine karatu mai nagarta ba za ga jayayya ta yi yawa a cikinsu sai sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya kafa hujja daga cikin alqur'ani yana mai buga mana misalin irin yadda jayayya take kasancewa ya kawo mana abin da ya faru da wato annabi sallallahu alaihi wasallama a to ya zama shi sai abin da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin yadda Yahudawa suka haɗa kai da kafiran Makka suka ziga su akan abinda abinda za a yi ka bar shi kawai don Allah kana ɗauki mu hankali kai zaman ka kawai yaki akwai a magana da manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar cewa a gumaka duka za a sa su ne a cikin wuta da su da masu bauta musu antum wata abu nuna ko min duna lahi hasabu jahannam da ku da abin da kuke wata kuma bayan Allah dukan ku abincin jahannama ne sai suka ce okay to tunda ya ce haka ku ce mushi to ya bai da annabi Isa ai shi ma ana bauta mushi to shine suka suka bada wannan labarin suka ce wa qalu a alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun Allah yace in huwa illa abdun an'amna alayhi waja'alnahu hudan ko masalan li bani isra'il walau nasha'u laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufu Allah yace ka ce in sun faɗi wannan maganar wa qalu sai suka ce a alihatuna lata da uzza da manata da kake cewa za a samu da mu da su a wuta khairun amhu da su da annabi Isa waya goni ai shi ma ana bauta mishi haka za sa sa a wuta tare da mu to haka su ma kristoci a sa sa a wuta tare da annabi Isa kaga wannan shine jidali din kawai ta da zaune tsaye wanda babu hujja Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala basu buga wannan misalin ba sai dan ta da zaune tsaye sun san ba haka bane sun sani ba haka bane shi da Allah ya ce balhum ba haka abin yake ba hum qaumun khasimun su mutane ne kawai masu jayayya abinda suka iya kawai shine jayayya to duk mutumin da yake jayayya kawai ya iya ko abu ba hujja bane zai dauko shi ya maida shi hujja ya neme maka ilzami da shi don ka gane irin wannan sai ka bashi irin wannan amsa da Allah ya bayar balhum qaumun khasim mai jayayya ne ko to kan kula shi Iza Allah ya ce ba da amsa ya ce in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi annabi Isa alaihi salam ba wani abu bane face bawa ne na ubangiji da Allah ya masa ni'ima ni'imar da ya masa ta annabta da fallar da ya bashi ta manzanci sannan ya sanya shi abun misali na kudura Allah da mu'jizar Allah madaukakin sarki da tada matattu ga banu Isra'ila sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa hujja da wannan aya da nuna wato alama yadda ake gane mutum wanda yake dan jayayya Allah ka tsare mu daga jayayya akan addini وعن علي قال تذاكروا هذا الحديث وتذاولوا فإنكم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة في المراء قال المراء في القرآن كفر حديث يا إلهي ودق سيدنا أبو هريرة الله يقرأ مسيدا wanda yake cikin sunan abi daud wanda isnadin shi kuma kyakkyawa ne nabi sallallahu alaihi wasallam yace almira'u fil qur'an kufrun jayayya akan alqur'ani kafirci almira ana amshi fasara kusan guda uku wasu malamai suka ce almira'u ma'anan shi ashak mutum ya dinga shakkar wani abu da alqur'ani ya faɗa ka ji cewa ba haka bane to kafirci ne wannan tsantsarsa kamar da Allah ya ce cikin sautu hudu falata ku fi miryatin minhu ai falata ku fi shakkin minhu karka eh na'am falata ku fi miryatin min ma yabudu akwai minhu ma ko to falata ku fi miryatin min ma ya abudu haula karka zama cikin shakka daga abinda waɗannan suke bauta mawa to daka almirya shine mene ashak da annabi ya ce almira'u wasu kuma suka ce ma'anar shi jayayya game da kaddara jayayya game da tashin alkiyama jayayya game da abubuwan da qur'ani ya ambata na gaibu ka dinga tin jayayya akai shine kafircin wasu kuma suka ce a shine ka karyata wata qira'a ko wani wajihi na karatu ka ce baka yadda ba ma'ana dai duk abin da shafi karyata wani abu na alqur'ani yana cikin almira'u sawa'un ta hanyar musu ne ko ta hanyar jayayya ko ta hanyar karetawa kai tsaye kufurun butulci ne karkata ne zai iya kai mutum kuma daga zuwa ga asalin kafirci fita daga musulunci ya danganta ga yadda abin ya faru wa an umar ibn abdul aziz qala man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat wanda ya sanya addinin sai ya zama target na husuma wato ya zama addinin shi husuma ce kawai yake yi husuma ce kawai yake yi to wannan a a yace aksar tanqul zai yawaita shiga da fita ya shiga wannan addini ya fita wancan ya shiga wannan a a ya shiga wannan mazhaba ya fita wancan wala ayin haka take ba ayan afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun ko minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmatan ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fannaru min al'azab fannaru maswahu wa wa'iduhu Allah yace fala taku fi miryatin minhu fala taku fi miryatin minhu innahu al-haqqu min rabbik eh walakin aksar an-nas la yu'minun wallahu al-musta'an Allah saka da alkhairi ah yace wanda ya mai da addinin shi ya zama karan bara ya zama komai ka kwaso ko za ka zuba a cikin karatu ka iya hayaniya ka iya tashin tashina ka iya tada zaune tsaye kuma ba ka da hujjoji tabbatattu na addini sai dai rikici da husuma da jayayya a kasar tanakul to zai dinga canza mazhaba zai iya yin shi'a wata ne ya dariƙa wata ne boko haram wata na ka ji shi kamar kalakatu za ka ji mutum da ra'ayoyi iri daban-daban idan ɗan husuma ne sau da mutum ya kiyaye mai da addininsa matsayin abin husuma da jayayya wani a cikin muƙaddimin sunan ta limamu jari babu bazile da ilmi li'ali babin da ke bayani akan mustahabbancin yaɗa ilimi a cikin mazowansa an kafir ibn murra qala لا يحدث الباطل لا يحدث الباطل الحكماء لا تحدث لا تحدث الباطل الحكماء فيمقتوك ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك ولا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تضعه في غير أهله فتجهل إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا وانا مغانا وانا مالي من يتكين تابعي آه كثير ابن مرة الحضرمي الأعرج الله يقف التامسة يعني حديثي أشكين الكتب الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه shine yake yin magana ta nasiha kamar da yake cikin sunan darin cewa la tuhaddithil batila al hukama karka je cikin mutane masu ilimi masu hikima masu sanin ya kamata ka je kana gaya musu zancen da ba gaskiya ba zance mara kyau ka je kai ta shirme a cikin malamai ko a cikin ɗalibai ko a cikin masana ko ga cikin yan boko ka dinga musu abinda ba su saba ji a bokonsu ba fa yamqutu ka sai su tsane ka sai ce a wannan bai sa abin da yake ba sai a raina ka a jahiltar da kai shine almaqat a ji takaicinka wala tuhaddithu li hikmata lisufaha kar kuma ka ɗauki ilimi shine alhikima zance mai hikima zance mai daraja ka je ka yada shi cikin wawaye fa yukazzibuka sai su kareta ka irin abin da ke faruwa yanzu a Facebook da Twitter da sauransu sai ga wani masani ya je wani bincike ya faɗo wani kulasa binciken yan comment jahilai da wawaye wanda ba su ma da identity sai su ce ƙarya ne ba abin da ya dame su shi kuma ya yi shekaru yana wannan bincika to me ya ja mishi wannan saboda ya zo cikin wawaye yana faɗan zance na hikima idan ka san ilimi mai zurfi ne wanda ya fi ƙarfin gama garin mutane ko to ba kai ma ilimin adalci da su wawaye man ka zo kana biya musu na fata mun gane kowane magana tana da wurin da ake faɗinta saboda ka za ka tausaya ma mutanen da suke samun kansa a wannan yanayi ko kuma malami yana cikin karantarwa yana bidiyo yana karantarwa ko irin live stream ɗin sai ka ji jahilai sa ta ƙarya ne jahilci ne ba daidai bane to saboda mene saboda wawaye ne fa yukadzibuka wala tamna il ilma ahlahu ma'abota ilimi kuma ɗaliban ilimi da masu neman sa kar ka hana su wannan haƙƙin nasu fata a sama sai kai zunubi mun ji a baya zunubin da ke ciki da da alƙawarin azabar da ke cikin ga masu bukatar ilimi ka ƙi ka ba su. Ta ko da ma wannan karatun boko ne aka ce karantar da su a firamare ko sakandare ko jami'a, idan baka saka shiga aji ba ya kai zunubi, domin ka kare alƙawarin da aka yi da kai, kuma akan haka ake biyan ka. To haka ka san alƙur'ani, ka san sunna, ka san fiqhu, ka san arabiya, ka san tauhidi, duk ilimin da ka sani, kuma ga ɗalibai masu buƙatar ilimin ka hana su, to lallai zunubi ne. malam abdullahi bin maslamat al-qanabi Allah ya gafarta mai malami ne yayi karatu dalibai imam maliki amma farko sai zama ya ki bada himma wajen karantar da addini yana ta kasuwar shi kawai sai aka bada labari a tarjumar sa cewa wata rana sai mafarki yan farki sai ga an tashin an tashin alkiyama sai wani mala'ika ya zo ya shele ya ce duka tawagan malaman hadisi ku tashi ku taba aljanna sai dai suka ta tashi shi ma sai ya tashi zai bi su sai aka ce koma ka zauna kaiwa ya ce ka tashi kai malamin hadisi ne ce ni ma na karanta hadisi ya kace to ya baka karantar da kowa sai ya farka firgigit to kaga bai bukata wata fassara wannan ya san fassara burgigi saboda haka daga nan yadda kofa karantar da mutane aka ce har cigiyan dalibai yake cewa dan Allah ku zo ku mu karatun nan sai wallahi malam tamce bin din ya cika kai hakuri sai wani satin to shikenan kun samu lokaci da ina jiran ku ba dare ba rana haka ya dukufa da karantawa saboda tsoron da ya ji na wancan mafarkin da ya gani Allah ne sai shi da, da alkhairi aka gwada masa. So da kaya daga cikin haɗari mutum ya zama yana da ilimi kuma ana buƙatar ilimin. Ina taimaita wannan wannan close ɗin. Ana da buƙatar irin iliminka kuma ka hana mutane shi. Ba ƙaran musiba ba ce. Allah ya kyauta. Ya ce wala ta da'ahu fi gari alihi fatu jahal. Kar ka je ka saka shi a wurin da ba na masu shi ba sai a ce maka jahili. Ya ga wani wani sakare da ya ce ka jahili ya kalli malami da ya kai malami ya ce ji Allah ji wannan jahilin ilimi ne fa yake karantarwa ba amma saboda jahili bai san ciwon kansa ba kamar yadda zahabi yake cewa jahili bai san mutuncin kansa ba ina ne san mutuncin wani amma sai ka ji an ce ai jahili inna alaika fi ilmika haqqan ilminka na da haƙƙi a kanka shine haƙƙinka mutunta shi ka kimanta shi ka alkinta shi ɗabi'aka ta dace da abin da kake karantawa a cikin shi sannan kuma ka bayar da shi ga ma'abotansa yana cikin haƙƙin ilimi kama anna alaika fi malika haqqan kama yadda dukiyar kama take da haƙƙi a kanka wato haƙƙinka akan dukiya shine kai sadaka kai kyauta ka ciyar kai ma ka ci sannan kuma ka yi abin da Allah ya ce a kanta na zakka da sauransu to haka ilimin kama yana da zakka yana da haƙƙi a kanka zama mun ji wannan malam ya sake cewa babu taswiyati fil ilmi babin da ke bayani akan daidaita mutane wajen koyon ilimi a makaranta babu hierarchy a nuna wasu sun fifiko a dinga fifita wasu akan wasu saboda wannan suna da kuɗi ko yayan sarakuna ne wannan kuma talakawa ne bayan kowa bane to wannan ya saba da al'ada ilimi ilimi kowa ana daidaita shi ne da kowa Imam Malik rahimahullah Sarki Abu Ja'far Mansur ya zo Madina yace ka zo ina so in koyi karatu a gurin ka yace a sai dai kai ka zo inda inda yake shi to naji zan zo amma a ce kowa ya tashi daga ni sai kai yace ba zai yiwu ba sai dai ka zo shiga cikin dalibai ka koya yace to zan turo ƴaƴana amma dan Allah a ba su treatment na musamman yace in za su zo na cikin dalibai su koya shikenan ba su zo na ba su bashi shine aka rawaito wannan magana mashahuriya daga Imam Bukhari shi ma da yake cewa al-ilmu ya'lu wala yu'la alayhi ilimi shi yake samun daukaka ba a fifita wani abu akan sa a sanadiyar haka aka kore shi a gari dole ba musu garin saboda ya ce ba zai je kantar a fada ba kaga haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da waɗannan talakawan ɗalibansa kuma Allah ya ce mishi kar ka sake la tamuddanna ainaika ainaka ila ma mata'ana bi azwajan minhum zaharat alhayatud dunya kar ka dinga leka idan ka kana kallon abinda muka baiwa wasu waɗanda ba ba ba, ba wannan na kusa da kai ahlus sufa ba wanda aka ba su kalkalin duniya wanda Allah ya ce dan ya jarabce su ne wa rizqu rabbika khairun mimma yajma'un haka Allah ya ce mushi kar ka sake kai haka wata rana sayyidina rasul sallama yake cewa in aka fusata su ma Allah yana yin fushi talakawa dalibai wanda kake ganin su ba komai din nan ba wanda wani ma bai ci abinci ba wani ma ya kwana da yunwa wani ma littafin da ake karanta bai iya siya to waɗannan sun fi daraja a cikin harkar ilimi fiye da kowa saboda su ne suke yi galibi da gaske saboda ka karka sake kana malami ya zama cewa 'yan duniya su ne abokan harkarka ɗalibai fa kamai da su kawai kamar tumatiri da tattasai kawai kana haura kansu ka wuce akwai malamai da suke samun kasa cikin wannan jarabawa wani lokaci masu kuɗi za su zo su kewaye majalisin sai su fara wato ba da taimako su ne za su siyo laspika su za su siyo kyamara su za su siyo waya su za su canza kafet su za su tona bohol to daga nan sai ya zama duk ra'ayinsu kawai za a dinga biya makarantar sai abin da suke so shi za yi kafin ka ankara sun kwace majalisi sun tura ustazai baya za su biya malar umara su tafi tare da shi ko kuma sami hidin ku ci gaba da tasbihi ya dawo in bikin gidan malar ya taso so su kankane zai aro da yan shi wani ya kawo gado wani ya kawo saitin kujeru dole a cikinsu za a ba wani alwali ko kuma usadai hana kuma shiga cikin zauren rana abinci ma wani sai dai wanda yin wara na wannan bikin wallahi ba zai samu ba kafin ka ankara za ka sun jiya malamin tunani to malamin shi yake ba masu kuɗi wannan dama har su lalata mai ɗalibansa su lalata mashi karatun shi su kuma su kuma wato a yadda abin yake shine su waɗannan masu kuɗi ba su taɓa zama ɗaliban ilimi ba in malamin bayanan ba su iya karantarwa ba in ya mutu ba su gaji karatun ba amma za su ɓata mai shiri gaba ɗaya saboda ya kamata malami ya gane wannan su abin da suke so kawai a dinga bin ra'ayinsu in sun ji karatu yau sai malam karatun da aka je yayi zafi malam an taba mu da yawa yanzu sai sai dan fara dan fara albitin haka yana dan zigza har abu ka je ya lalace gaba daya Allah ya kyauta an ibn maisara qala ma ra'aytu ahadan minan nas ash-sharif wal wadhi'u indahu sawa'un ghayra tawusin wa huwa yahlifu alayhi daga Ibrahim ibn Maisara Allah ya kara masa rahama yake cewa ma ra'aytu ahadan minan nas ban ga wani mutum a cikin mutane asharifu walwadi'u inda husawa da mai daraja da wanda yake makaskanci a wurin shi iri daya ghaira tawusin kamar tawus ba wa huwa ya halifu alaihi abdullahi ibrahim da maisara yana rantsewa da Allah cewa bai taba ganin irin haka ba tawus ibnu kaisan al-farisi asalin shi yana cikin mutanen farisa da soja ne sarkin farisa ya turo su su zo su kawo farmaki ƙasar Yaman, su kawo dole musulunci farmaki ƙasar Yaman, sai Allah ya ba musulmai sa a kansu da aka kame su, aka kama shi shi ma da baban shi da yan uwan shi da aka kama su a matsayin bayi. Da aka kawo su Madina a cikin sarƙa aka kawo su Bagadaza afwan. Shi sa an ana fassara cewa akwai mutanen da ake jin su da sarƙa zuwa aljanna ana ana kawo su. Aka kawo su Bagadaza daga nan aka wuce da su ƙasar Makka. Tun suna bayi aka yanta su. Shi yayi karatu a gaban Ibnu Abbasin karatu mai yawa kuma ya gamu da sahabbai kamar guda hamsin cikin akwai su abu rera su aisha su jabiru su zai dan sabit dai sahabu lai da umar duk sahabban nan na madina ya gamu da su ya karatu da yawa su ibnu abbas ya kan ce inni la azunu tawusan min ahli janna haka yake cewa ce na rada Allah tawus ina ganin ahli janna akwai wani da ya taba yin mafarki ma in ba na manta ba mujahid yace nayi mafarkin tawus na ganka kai kana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon ka in ka ida da sallan nan sai ya yaba maka yace sallan nan tayi kyau sai ya ce ma sai ya ce ma mujahid iyyaka an tuhaddisa ahadan bi hadha ahir ɗinka kaka ba kowa labarin nan mutum ne mai nagarta sosai yana da taban sallah yana da yawan sallah da yawan kuka amma ya kasance wato abin duniya bai dame shi ba an taba an taba roƙon shi aka ce dan Allah ka je gon Abu Ja'far Mansur ya ce kowane malami da zai ba da budget na bukatun makarantar shi ya ce mali inda hu haja wanda bukata kuma ya wurin za a sa a budget abin da za a yi makarantar shi ya ce baya bukata yana sallah a harami aka ce wato ya idan da sallah ana tasbihi wanda ke kusa da shi dan dan halifa ne dan gidan Sulaiman bin Abdul Malik amma ko ya gabe ya kalle shi ba har aka gama zaman da za a yi aka tashi aka ce baka san waye abunka bai ce na sani ce nisa baka waiga ba yace ina so ya san cewa akwai mutanen da ba su da bukatar kuma ya aure irin shi saboda yana yana in ya game da sarakuna yana musu nasiha ya musu tankiya ba kuma ya neman komai na hannunsu da gaskin addu'ar da yana yawan wata addu'a Allahumma aharimni kasratal mali wal walad wai Allah ya hana shi yawan 'ya'ya da yawan dukiya sai ya ce warzuqni imana wal amala amma Allah ka azatan da iman da aiki a da shi kifa ba sai kai ba ba ka san karshen da ka ga da kyau ai ko amma ya farkon nan ne sai a hankali Allahumma Allahumma ahrimni wai Allah kakka sa ne yawan ƴaƴa da yawan dukiya amma ka sa ne yawan ilimi da yawan aiki imani da aiki ya rusu a kasar Makka shekara ta 105 105 bayan hijira ana rubuta sunan shi da wawun ɗaya ne tsawus ake karantawa amma kuma wawun ɗaya ake sawa shine sahihi kamar da ake wuta dawud da wawun ɗaya amma kuma a karanta da madda kar ka zo ta ka rubuta tsawus in ka sa tsawus ya kuma wannan tsantsan ɗawus kenan amma sunan mutum ne to wawun ɗaya ake sawa da shine aka ce a wurin shi ba bambanci tsakanin wato mai kuɗi da talaka a majalisun shi ba bambanci a wurin mu'amala da yake da mutane baya bambanci iya mutunta wanda zai mai kuɗi zai mutunta shi a matsayin shi na mutum haka zai yi ma mara kuɗi shi ma a matsayin shi na mutum baya wani wato irin mujamala ko alhaji an tashi lafiya alhamdulillah alhaji ya jama'a ya jama'a masha Allah amma talaka daga assalamu alaikum ko kawai ga baya haka wani zuhri kala kunna nakrahu kitabatul ilmi mun kasance da muna ganin kyamar rubuta karatu shine al-ilm da karatu da ka ake shi haddacewa ake suna rubutawa ne kawai kafin su gama haddacewa kamar yadda kaga makaranta allo suna yi ana rubuta ne dan a haddace ba dan a taskace ba to ana nan ana nan sarakuna suka sa dole aka rubuta su Umar dan Abdul Aziz shine yake cewa hatta akrahana alaihi sultan har sai da shugabanni suka samu dole muka yi hangen nesan shugabannin suka ce a rubuta saboda gaba ko ba don ku bukata kuma don bukatar na gaba fakari na annam na ahu ahadan to daga nan ne sai muka kyamaci mu hana wani kaiwa ga ilimin wato ba su sarakunan da kadai suka ce a rubuta musu ba har sauran mutane ma ko sai mu rubuta mu ba shi kwafi wa ibn aunin qala kallimu muhammadan ya ibn sirin fi rajulin kallamu muhammadan sun yi ma muhammadu dan sirin magana akan wani mutum ya'ani yuhaddithu cewa algafarta malam ga wani yana so ya koyi karatu a wurinka faqala sai ya ce law kana rajulan min az-zind lakana indi wa abdullahi ibn muhammad fi hadha sawa yace wallahi wannan mutumin koda a ce bakar fata ne shi wallahi da shi da ɗana Abdullahi ɗan Muhammadu ɗan Sirin, ce duk ɗaya ne a wurina. Da shi da ɗana na cikina ba zan bambanta su ba, to haka ke so malami ya kasance, kowa a wurinsa to daidai wa daida. Zai ƙara wa wani fifiko ne, da gwagwadon fifikon da mutumin ya samu a cikin harkar ilimi da tsoron Allah da biyayyarsa, ba wai saboda abin duniyarsa ba. Babu ikhtilafil ulama. babin da ke bayani akan sabanin malamai an humayd kala qultu li umara ibnu abdul aziz law jama'ata an-nas ala shay'in fa qala ma yasurruni annahum lam yakhtalifu qala thumma kataba ila al-afaqi aw ila al-amsari liyaqdi kullu qaumin bimajtama'a alayhi fuqaha wannan dai suna cikin sunan darimi wannan hadisin da ke kawo mana yau yace daga humayd ibn abi humaid at-tawil kenan humaid wani mutum ne gajere amma sai ake ce mishi malam dogo kamar ana mishi abin nan kenan ana mishi a laƙabi da aka san abin da yake akai shine yake cewa qultu li umara ibnu abdul aziz na cewa umar dan abdul aziz halifa law jama'atan nasa ala shay'in Allah shi gafarta malam ko ranka ya dade me zai hana a sa mutane a kafa doka cewa ga fatawar da za a dinga bi ga mazhabar da za a dinga bi kada wanda ya kauce mata saboda ana saɓani maliku ya ce kaza rabi'a ya ce kaza wane ya ce kaza abu hanifa ya ce wane ya ce me zai hana ka haɗa mutane a gwamnatance cewa dole kowa ya bi karatu guda ɗaya faƙala sai wannan halifa wanda shi ma malami ne ya ce ma ya surruni annahum lam yakhtalifu ya ce wallahi da a ce ba su yi saɓani ba ba zan ji daɗi ba wannan saɓanin da malamai suke a cikin fiƙihu da fahimtar karatu to ai alheri e wasa kwakwalwar ilimi ce da kuma samar wa mutane mafita game da masai amma a ce duka suna kan tafarki guda ɗaya ce to da ba zan ji daɗin haka ba ni a rayuwata thumma kataba ilal afaq au ilal amsar sannan yasa aka rubuta saƙo zuwa ga lunguna ko zuwa ga birane cewa mene liyaqdi kullu qaumin bimajtama alai fuqahu cewa mutanen kowane gari su dinga yin hukunci da abinda malaman garin su suka hada akai isnaduhu sahihun an tambaye imam Ahmad ibn Hanbal aka ce ko ya halasta ga mutum ya sabawa gama garin mutanen garin su a abinda yake yi na ibada ko sutura ko yanayin rayuwarsa sai na al-Imam Ahmad yake cewa bai halasta ba sai in abin da suke aikatawa haramun amma a cikin abin da yake halas na tsarin sutura da tsarin zamantakewa da yadda ake gina gida da yadda irin yadda ake bukukuwa na aure ko na suna ko na sallah kai hatta ma da sunan da zaka sa wa ƴaƴanka Aliba Muhammad yana Ibn Hanbal yana ganin ba daidai bane kai abin da zai zama abin surutu abin da zai canza daga yadda mutane suke ana so ne ka tafi tare da mutane sai in abin da suke yi haram ne kama abin da ake a cikin biki na kaɗe-kaɗe ko tsaraici ko cakuɗe maza da mata to wannan kaga haramun ne to ba za ka bi su ba a shi saɓani na malamai wani abu ne wanda yake ultimate wato babu yadda za a yi ka kauce mishi babu yadda za a yi a rayu a cikin al'umma ba ta yi saɓani ba Allah yana cewa cikin suratul Hud wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum cikin suratul Hud go Allah ya ce mutane ba za su gushe ba suna sabani an yi an saba wajen fahimta mai sabanin mai yake nufi shi kanshi sabanin wasu suka ce sabanin ana nufin musulunci da shirka da yahudanci da kiristanci ba za a gushe ba a duniya ko na sabanin na akida wasu suka ce a sabani tsakanin mutane wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani mai fushi wani mai haƙuri wani mai kuɗi wani talaka ba za a gushe mutane suna wannan sabanin Allah bai mutane kamar ƴaƴan kajin turawa da kake ganin su kuma iri ne ba sai Allah ya ce illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijin ka ya musu rahama an ce istisna ne mun qati ko wato walakin man rahima rabbuka la yakhtalifuna a wajen aqida kenan a wacce fasara ta farko Allah ya ce walizalika khalaqahum kuma ya halicci mutane ne akan wannan sunna ta sabani saboda haka babu yadda zai kana mutane sabani ba zai taba yiwa ba saboda fahimta ta can ta yayi bambanta ra'ayi da yadda mutane suke kalla ya bambanta Allah cikin hikimarsa ya sa tun annabi yana rayi alaihi salatu wasalam ya kwatanta mana yiwuwar irin wannan sabanin kalla hadisin la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza an gama yakin ahzab da aka tarasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an aje makamai mala'iku suka suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yaki bai kare ba a tashi a tafi Quraiza lokacin an yi azhar rana ta yi zawali sai Annabi ya zo ya ce wa sahabbai kowa ya dauki makamin shi kada wanda ya sallar la'asar sai ya isa anguwar Banu Quraiza kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana yana raye sahabbai suna raye amma sai suka fahimci abin da ma'ana biyu wani ya fahimci wasu suka fahimci cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine mai sauri kawai sauri yake nufi so da haka in sallah ta riske mu a hanya to za mu yi saboda muna da nasoshin da suka nuna cewa sallah tana ta'allaki da lokacin ta ne inna salata kana al-mu'mina kitaban mawquta saboda yana umartun mu ne da mai sauri wato yana fatan ina ma mu isa garin la'asar ba ta yi ba su fahimta suke na waɗannan wasu kusa fahimci a annabi yana nufin komai daren daɗewa in dai ba mu je banu ƙwaraiza ba to ko rana ta faɗi kada mu yi la'asar saboda ka wasu kai a hanya masu wancan baitar ta farko wasu kai wuce suka je sai da suka yi sannan suka yi can goshin magarba don zala sa islam ya zo bai ce suwa na ke da gaskiya suwa na kuskure suke ba sai bar kowa akan fahimtarsa saboda babu wanda ya san zuciya babu wanda ya yi ganganci iya abin da Allah ya fahimtar da su kyar kaga wannan yana mana sunnar wato sabani shine ya zama ka kure iya iliminka iya fahimtarka kuma don Allah kai ba ganganci kai ba sannan kuma karka aibata wanda ya saba wa naka rayu saboda ba ruwaito waɗannan sun ce ma waɗancan to ku tunda kun bar sallah kun jinkirta kun zama tariku salati ba kwa jin tsoron Allah ba dan Allah kuke ba wasu kun sai ku kuma ba kwa bin abin da annabi ya faɗa annabi ya ce kar a yi sai banu qurayza kuka zo kuka yi a hanya ba kwa bin sunna irin mun da yadda muke yanzu ba wanda ya madayan wata tuhuma irin wannan to saboda haka ana kuma ƙara nisa da zamanin annabta ƙofofin saɓanin suna ƙara yawa saboda mene saboda ƙarancin ilimi da mutuwan malamai da ƙarancin bincike da lalaci da ƙarancin kyakkyawan manufa ɗin da kuma shigan waɗanda ba harka su bane cikin harkar idan saɓani ya faru mutane suna rabuwa gida hudu akwai malamai mujtahidai to wannan shi yana da 'yancin ya karanta nassoshi da ya halarto su da suke da alaka da wannan ƙadiyar ya zaɓi abin da fahimtarsa ta tike a kai ko da ta saba fahimta wani sa'an sakamai da sabon nan suka yi a matsayinsu na mujtahidai su ne da farko kenan akwai ami al'awam da ake cewa in mun fasara awam da hausa muna ce musu jahilai to tabbas awam jahilai ne amma ba da fasarar da muke musu ba abin da ake nufi da awam shine kamar a ce masu rufin asiri kamar da kasan akwai masu kuɗi akwai masu rufin asiri ko masu kuɗi na gaske ana nufin manyan masu kuɗi wanda suke kontrolin kasuwa masu rufin asiri kuma wanda sun fi ƙarfin yunwa cikinsu to abin da ake nufi da ani shi ne wanda ya ita da baki ya san fatiha ya san farallan alola ya san farallan sallah wato yana iya yin ibadarsa halama a cikin al'ummar shi malimami ne ko ana ce mashi anakallahu ko malamin islamiyya ne amma ana magana asalin ilimi ba mai ilimi bane shi kaga mai rufin asiri wani mana da gidan kansa na da motar kansa yana da iyali yana ciyar da su ya ma taba zuwa umara ya ma yi aure har ya wuce guda daya amma kuma yanzu sunan shi sunan shi talaka to shine ani to akwai awam irin waɗannan wanda suna da abin hannunsu amma ba su da ta cewa akan ilimi su ake cewa awam ya awam suke yi to su ne waɗanda aka ce su zama akan fahimtar malaman garinsu kuma gani sai su ba abin da malamai na Allah suka faɗa malaman garinsu malaman da ke koyar da su malaman da aka yi da nagarta iliminsu to dole awam su zai bi dole shi shine ka'idar musulunci kaji na biyu kenan ko to duk waɗannan ba su ne matsala ba asali ne matsala shine da ke tsakanin waɗannan guda biyu shine talibul ilm yadda ka san asali ne matsala tsakanin asalin masu kuɗi da waɗannan masu rufin asiri shine wanda yake ganin wai shi ma mai kuɗi ne wanda kuma masu kuɗi baya cikin club ɗinsu kuma ya wuce club ɗin waɗannan talakawa talaka mai miliyan biyar ba talaka kenan ba misali masu kuɗi ba su ne yan biliyan ba to akwai kuma mai miliyan hamsin a tsakani yana da jari kuma yana ganin yana ji da kansa amma kuma mai kuɗi bane shi ma har yanzu shi ma abin tausayi ne za a ba shi tsakka ma amma bai jin cewa shi talaka ne ɗalibai ilimi su suke da matsala asali in ka lura din rigimar da ake yi waɗannan ne suke gawa matsala nisfu mu'allim wa nisfu gani wa nisfu tabib rabin likita da rabin mai kuɗi da rabin mai ilimi su suke jawo duk matsalar da ake ciki wanda sanin shi bai kai sani ba kuɗin shi ba su kai kuɗi ba ilimin shi likita bai kai ilimi ba amma kuma ya wuce asalin awam yana musu barazana suna jin tsoronsa suna ganin shi yana cikin waɗancan talibul ilm abin da yake a kansa shi wanda yake yana neman ilimi da gaske abin da ya kamata a kan shi shine ya tsaya ya duba na ilimi da abinda Allah ya huwace mishi na ƙa'idojin sanin yaya ake gane karatu ya karanta maganganun malamai da abinda suka faɗa akan nasoshi sai ya tarjihin abinda ya karkata zuwa gare shi ta fuskar ƙarfin dalili da ƙarfin makarkata ba ta son zuciya ko ta asubanci ko ta ‘yan garinmu ko abin da na saba ji ba, wajibi ne kuma ya guje wa son zuciya, wajibi ya guje ma bibiyan ruhas sauƙi wajibi ne ya guje masa. Wannan shi ne abin da, ku za abin da muka ce ya bi maganganun malamai, domin shi yanzu bai kai ya ta'amuli da hadisai da ayoyi kai tsaye ba. Amma zai bi maganganun malamai me suka ce game da ayoyin da hadisan. to a wannan gaban ne muke samun matsala a ƙasar nan ɗaliban ilimi sai suka kama wai su ma sun kai ƙarfin su mu'amala da nasoshi kai tsaye ba ruwansu da mai malamai suka ce kuma su dinga tuhuman malamai da son zuciya da jahilci da ƙarya da rashin sani da rashin ilimi jama'a ina za a ina za ta ina za a ce misali yanzu kai da kake da wani ɗan shago kana sai da shinkafa ka bata wuce buhu hamsin ka ce za ka ja da buwa misali ko za ka ja da ɗan gwata ko ɗan waye ko ɗan waye waɗanda su suna iya juya kasuwa yau ɗin nan yau ɗin za su iya juya ta su rage farashi ko su ƙara ko su hana abu kaza ma ya zo kasuwa ko su tun kuɗin shi kasuwa sai sun kare na wani ta za ka za da su yaya kai da kake cikin zaria ko sokoto ko kebbi ko maiduguri ko filato ko ina ne da kake rayuwa yanzu a wannan karnin da muke rayuwa za ka ja da al'imamun nawawi ko ka ja da maliku ko ibn hajar ko suyuti ko ka ja da bin ko usaimin ko albani na za ka da waɗannan malaman haka dinka ya cewa wai hum rijalun wa nahnu rijal la hum rijalu wa antum iyal su mazaje ne ku kuma mutanen gidan mazaje masu jiran a ci a ba su eh ku gwagware ne da irin musakai nan da almajirai su kuma su ne mazaje ba za ka iya irin nasu ba hatta ko da kaga kuskuren su to ana so ya zama kana da ladabi kuma ka nemo wani malami sa'ansu da zai bakin ɗin kuskurenka cewa wane ya yi kuskure saboda wane ya ce kuskure amma kai ɗan tara gutsa ka iya bakinka shi ne zaman lafiyanka to amma ina yanzu ba haka bane waɗannan talakawa wanda suke ganin kansu cewa suna da arzikin ilimi su ne suke ta'amuli da nassoshi sai ga nassi guda ɗaya wanda malamai suka yi saɓani su sai su ce kawai ai babu saɓani ai saɓani ma bala'i ne ƙarya ne ma saɓani ma duk wanda ka ji ya ce akwai saɓani so yake kawo rigima cikin addini to sabani dai akwai shi waƙi ne ba kai ƙaryata ba an rubuta tafai akan shi tun sahabbai bayan shuɗe wasu al-imamu shafi ya rubuta ikhtilaf maliki wa shafi ibnu jarir ya rubuta ikhtilaful ulama idan ka kuma littafai irin su musannaf ibn abi shayba na abdul razzaq littafin sunan kubra na baihaqi muwadda ta imam malik littafin abin nan al-mughni ibn qudama al-muhalla da ire-iren waɗannan ibn abdulbari a cikin a cikin tamhid za ka ga suna kawo magana kamar yadda aka ce misali nan a ce babin da ke magana akan wato daidaita tsakanin malamai daidaita ɗalibai sai kawo maka babin da ya ce ka a daidaita zai kawo maka wani ya ce ba haka ba babin inda aka ce a rungu hannu sai ce ga kuma babu wanda suka ce ka a rungu babu wanda ya ce sallama da ya ce ga na sallama biyu komai kawo maka sai ya kawo maka saɓanin babin waɗanda suke umarni da a hana mata bin jana'iza sai ce babu wanda suka ce ba komai abin mata su bi jana'iza kuma duk malamai zai kawo maka to kaga ashe akwai sabanin cewa babu to wannan mukabara ce dai mukabara shine ƙaryata abin da ba zai ƙaryatu ba so haka ya kamata mutane mu san mu shiga taitaye mu san abin da ke ne ke mana ciwo mu san abin da ke damu abin da ya shafi fiqhu abin da ya shafi ibadat ya shafi mu'amalat sabani akan su ba abin rikici bane abin da shafi addini na aƙida siffofin Allah sam'iyyat lahira kabari sakamako ƙaddara da sauransu su ne abin da ake ɗauka da zafi saboda aƙida ne kuma shi ma ɗauka shi da zafi bai nufin zagi da cin mutunci da aibatawa da zage-zage da ashariya da cin ƙaniyar mutane ba haka ake ba za ka jonna a cikin rubutun malamai ba saboda haka kiran sallah misali kiran sallah akwai sabani akan shi cewa asata kai minan nomi kiran sallah farko ko na biyu kai ana mayin kiran sallah guda biyu ne a asubahi ko guda daya yake akwai mazhabar da suke ganin da azumi ne kawai ake kiran sallah su biyu misali to karka zo ka kawo mutane abin da ba shi aka saba a garin su ka bar su akan wanda ake a garin su idan an zo karatu an karatar karka ce ƙarya ne in baka sani ba karka zagi wanda ba akan na yake ki ba in ka zo alula haka magana akan alula da abin da ke da abin da ke karyata da shin ko ina dole sai an yi uku ba dole sai an yi uku ba da sauran ire-iren waɗannan banantana kuma sallah da irin abin da ke cikinta karanta fatiha dole ne in kana bin bayan liman ko ba dole bane in yana bayyana karatu ko yana asirtawa sannan in aka so daga ruku'i dole ne a maida hannu kan kirji ko ba dole bane yaya ake abin nan a ina ake yin addu'a a cikin tahiyya ko bayan sallama duk akwai saban da malamai suka yi akan wannan wannan sabanin ba abin rikici ne ko fitina ba haka ka ɗauki irin su zihari irin su tsarki tsarki da ake yi na janaba da sauransu ka ɗauki kamar matsala ta shafi alal misal saki da rigingimin da ke cikin saki meye saki kalmomin da ake faɗa saki mu'allak da ire-iren su in ka shiga ɗauki azumi rigingimin da suke da saɓani ake da saɓanin su akan azumi akan ganin wata akan lokacin shan ruwa akan lokacin barin sahur akan wanda ya ji ana kiran sallah da abinci a bakinsa yaya zai yi wannan saɓani ne wajen fahimtar nasoshi ko malamai ne suke saɓanin haka in ka ɗauki sallar idi saɓani akan kabarbari ina ake ana ɗaga hannu tare kabarin idi ko ba ɗagawa ana nafila idi ko ba a yi in idi ya da juma'a wajibi ne a yi ko ba wajibi ba ne idan an yi ruwa yaya yin idi a cikin a cikin masallatai ko a cikin garuruwa ramuwar sallar idi ɗauki aikin haji da kashe-kashensa ɗauki ga sunan duk wata matsala da ka sani akwai saɓani da yawa da malamai suka yi abinda ake sun kawo mu'alar saɓanin shine kada a fifita maganar wani malami akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wannan in ga maganar manzo sallallahu karara ga maganar wani malami to za a jinginta malamin kowa ya dauki ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma za mu yi rashin kunya ba amma fahimtar da malamai suka yi wajen fassara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba a watsi da ita sai ta zama fahimta mai rauni sannan kuma kar ya zama wato kana bin san rai ne ko kana bin sassauci ne misali yanzu mutum ya ce bari ya je muta'a auren muta in an ce saboda me ce saboda akwai sabani ko mutum ya dinga aske gemu in an ce saboda me ce akwai sabani to kaga wannan san zuciya ne ba wannan ake magana ba amma in na dago daga rukuyi na saki hannuna wani ɗan gwada ruku ya runguma hannunsa akwai sabanin malamai akan wannan kuma ɗaya bai fi ɗaya ba idan misali a na zo ana sallah kana bin liman ka karanta fatiha a sanda liman yake karatu wani ko bai karanta ba akwai sabani akan wannan sabanin fahimtar nasoshin ne ba wai kin aiki da hadisin bane to in ba mu gane wannan ba za mu ta shiga cikin rigigimu da ba su da komai illa wancan ƙara mai da mu cikin bata da annabi yake cewa illa utul jadal shi ne abin da yake faruwa yanzu a cikin kasashen mu komai kankani wanda bai kai rigima ba ya zama rigima hukuncin hoto ya zama rigima hukuncin azumin asabar ya zama rigima shekara da shekaru sallar tahajjudi ta zama rigima musabaka ta zama rigima duk waɗannan fa a cikin fiqhiyya ne babu abin da ke da alaka da aqida a cikin fahimtar nasoshi ne amma ya zama fitina ya zama bala'i ya zama ja'iba kuma haka za a yi ta yinsu shekara da shekaru ana maimaitawa. To wannan babu abin da na haka illa mafiyan mutane cewa ba a kan shirya suke ba. Ko ba ilimi suke nema ba, bata kawai suke suke nema da tashin hankali. Allah ka tsare mu. Saboda haka waɗannan su ne mutane malami, masani wanda yake da ‘yancin ya saba, saboda shi masani ne. Da kuma ami wanda yake wato a bayi da ‘yanci sai dai ba abin da malamai suka ce in ya tsaya iya matsayin shi amma ga yanzu amawan su ma ba sa yin wannan ko su ma da su ake wannan rikicin suna ɗaukar kansu abin da ya fi ƙarfinsu muka ji cewa mai haɗari wanda yake shiga rigan malanta shine ɗaliban ilimi to na ka ƙarshen su na hudu shine jahili murakkabi aka ga shi ɗalibi yana da wannan nasibiya ilimi jahili murakkabi ko ami ne amma sai sa riga malamin shi ba to haka duk matsalar sabani idan ana yin ta zaka ga mutane iri hudu ne idan kana so ka samu kanka mafita ko kar ka saurari duka waɗannan na farkon nan kadai malami shi kadai ka saurara me yake faɗa akai duk sauran ka ba musu abin su suke faɗa ka ba musu kayan su ba su da ba su da abin nan ba su da justified reason na su sa baki a cikin wannan tattaunawa sun jawo kansu fitina ne sun jawo al'umma fitina Allah ka tsare mu sai malai yake cewa an sayyid ibn wa an sayyid ibn amir qala kana sallam yadhkuru an ayyub as-sakhtiyani qala idza aradta an ta'rifa khata'a muallimika fajalis ghayruhu idan kana so ka gane kuskuren malaminka to ka saurari wani malamin wanda ba naka ba shine kana da ma'auni kenan amma an kace malami ɗaya zaka ta saurare shi kadai ka yadda da shi ba zaka ji karatun kowa ba sai nashi to ba za ka gane yayi kuskure zai ta daura ka akan abin nan keken bera kai ta tafiya amma kana so ka gane wato cewa abinda malaminka ke faɗi daidai ne ko ba daidai ba ya zama kana sauraron wasu malaman sa'o'insa sau da haka za ga su magabata abinda suke shine suna sauraron malamai da yawa kowa sai ka samu fa'idarsa kowa ka samu hikimar da Allah ya masa bai wadda Allah ya masa bai ma wancan ba sai ka same ta kai sai ka hada taka hikimar da Allah ya mashi bai ma wancan ba sai ka same ta yanzu ko qur'ani da yake guda ɗaya wanda ya koyi shi a gun malami ɗaya ba zai iya wanda ya koyi shi a gun malamai biyar ba dole za ka wancan ya fi samun gogewa da hikima da basira saboda wannan na da wannan na da dadin murya ka koyi dadin murya shi wannan na da kulawa da gyaran tajwidi ka koyi wannan a gurin sa wannan ya san qira'ati ya koya maka wannan ya san tafsiri ya koya maka wannan yana da kulafuci wajen bada hadda bai bari a kuskure ya koya maka itiqani sai ka hada wannan kai kuma ka tashi da duka ai ko kasuwa ce idan kana so ka gane ba a cutaka a kasuwa ko kakai customer daya ai mun san wannan ko kullum wanda kake siyan doya a gunshi ko kake siyan omo ko kake yake yake kawo maka supply din nama gidanka wata zaka gwada siya a wurin wani shi dan za ka gane in yana maka rangwame ko kuma in girbe ka kawai yake ta baya na san mutane da dama sun san wannan aitin da akan kuɗi ne kuma za su dawo su ta lamentin cewa ashe wani cuta ta yake kai ko mutanen mukanikawa ka dinga kana canzawa kar ka ce kullum wani shi yake mun juye kullum wani shi yake mun gyara wata rana ka ba wani daban sai ka gane inda kirki yake maka ko ba kirki ba wallahu musta'an to ina ganin bari mu saurara ana mun samu tangarda da recording ina jin ban san ko data ce ta kare ko na abu ba amma dai haka ne zamu wuce gaskiya dan mu da ma asalin damuwar mu ba wai ba wai wai wala wannan bidiyon muna yin shi ne kawai saboda yayi wallahi idan ta ni ne ba dole sai an yi shi saboda kuma taskacewa amma ba dole ba dole sai an yi shi ba abinda muke dauka karatun wanda yake son ji ya zo inda muke mu yi kawai wanda baya son ji ba tare mutane ne da mu kuma wai ko wai ko sai ya je can nesa ba da can an yada ilimi duka babu waɗannan abubuwa da aka sa ikhlasi aka yi dan Allah kai ni na faɗa ma akan kaina cewa ilimin da na koya wanda ya maida ni dan abin da na samu duka baya cikin rikodin wallahi alhamdulillah bai cikin rikodin hatta wanda mal albani ya koya mana wala ba na cikin rikodin ba da wanda malamin sun koya mana aji tun daga primary da junior secondary da, da diploma da, da, da har zuwa matakin PhD duka baya cikin rikodin tsayawa za ka yi ka koya da kyau kawai ka iya wannan rikodin da ake yi kawai lalaci ya koya mutane lalaci ne kawai koya mutane sai aita shi kenan zan bi rikodin kuma ba zai bi ba kuma bai taɓa zama daidai lada da fahimta da iyawa da wanda ya zauna gaban malami da wanda ya je koya daga bayan zama Allah ya kyauta wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah